الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل فهذا بعض ما احتجت به هذه الطائفة وقال طائفة أخرى بل الصبر على فعل المعمور أفضل وأجل من الصبر على المحظور وأن فعل المعمور أحب إلى الله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى وبيان ذلك من وجوه أحدها أن فعل المعمور مقصود لذاته وهو مشروع شرع المقاصد فإن معرفة الله وتوحيده وعبوديته وحده والإنابة إليه والتوكل عليه وإكلاس العمل له ومحبته والرضا به والقيام في خدمته هو الغاية التي خلق لها القلق وثبت بها الأمر وذلك أمر مقصود لنفسه والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك أو شاغلة عنه أو معوقة أو مفوتة لكماله ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب سدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله فهي مقصودة لغيرها والمأمور مقصود لنفسه فلو لم يسد الخمر والميسر عن ذكر الله وعن الصلاة وعن التواد والتحاب الذي وضعه الله بين عباده لما حرمه وكذلك لو لم يقل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبد ويحمد ويمجد ويسلي له ويسجد لما حرمه وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يسد عما يحبه ويرضاه ويحول بين العبد وبين إكماله الثاني أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وإبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه فمتعلقها ذات الرب تعالى وأسماؤه وصفاته ومتعلق المنهيات ذوات الأشياء المنهي عنها والفرق من أعظم ما يكون والثالث أن ضرورة العبد وحاجته إلى فعل المأمور أعظم من ضرورات من ضرورته إلى ترك المحظور فإنه ليس إلى شيء أضر وأحوج وأشد فاكة منه إلى معرفة ربه وتوحيده وإكلاس العمل له وإفراده بالعبودية والمحبة والطاعة وضرورته إلى ذلك أعظم من ضرورته إلى نفسه إلى نفسه ونفسه وحياته وأعظم من ضرورته إلى غذائه الذي به قوام بدنه بل هذا لقلبه وروحه كالحياة والغذاء لبدنه وهو إنما هو إنسان بروحه وقلبه لا ببدنه وكالبه كما قيل يا خادم الجسم كم تشكى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران اجهد لنفسك فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وترك المنهي إنما شرع له تحصيلا لهذا الأمر الذي هو أضر شيء وأهوجه وأبكره إليه الرابع أن ترك المنهي من باب الحمية وفعل المعمور من باب حفظ القوة والغذاء الذي لا تقوم البنية بدونه, بدونه ولا تحصل الحياة إلا به فقد يعيش الإنسان مع ترك الحمية وإن كان بدنه عليلا أشد ما يكون علا ولا يعيش بدون القوة والغذاء الذي يحفظها فهذا مثل المأمورات والمنهيات الخامس أن الذنوب كلها ترجع إلى هذين الأصلين ترك المأمور وفعل المحظور ولو فعل العبد المحظور كله من أوله إلى آخره حتى أتى من مأمورات الإيمان بأدنى أدنى مثقال ذرة منه نجا بذلك من الخلود في النار ولو ترك كل محذور ولم يأتي بمعمور الإيمان لكان مخلدا في السعير فأين شيء مثاقيل الذر منه تخرج من النار إلى شيء وذي الجبال منه أضعافا مضاعفة لا تقتضي الخلود في النار مع وجود ذلك المأمور أو أدنى شيء منه نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau muna sha biyu ga watan sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekarar miladiya 2025 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin wallafar al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 16 cikin wannan littafi a jerin darussan mu a wannan majalisi mai albarka wannan shine na 346 muna cikin inda malam yake mana bayani dangane da mas'alar aikata abinda Allah ya umarni da kuma barin abinda Allah ya hana cikin su wanne ne yafi wani falala aikata al-ma'mur ko kuma tarkil manhi mun sani shari'a an gina ta ne akan waɗannan abubuwa guda biyu yi kaza bar kaza if'al wala taf'al if'al shine umarni yi kaza yi salla yi azumi yi zakka yi haji yi gaskiya yi amana wala taf'al kada kai kaza kada kai shirka kada kai riya kada kai sata kada kai ha'inci kada kai zina waɗannan abubuwan bangarori guda biyu akan su ne aka gina ko Allah subhanahu wata'ala ya gina wa dan adam tsarin rayuwarsa yi kaza bar kaza to anan cikin tattaunawar da malamai suka yi shine wani aikata wani abu daga cikin wani bangaren yafi falala yin abin da aka yi umarni da shi ne yafi falala ko barin abin da aka hana tunda yana magana akan haƙuri yana daga cikin nau'ukan haƙuri ka yi haƙuri a kan bin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi haƙuri a kan bin umarninsa sabro alal ma'amurat mutum ya yi haƙuri ya bi umarnin Allah ya yi haƙuri ya yi sallah a kan lokacinta tare da kula da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta ya yi haƙuri idan Allah ya ba shi dukiya ya fitar da zakatta ya yi haƙuri ya yi azumi cika sharuɗansa ya yi haƙuri ya zama mai gaskiya ya yi haƙuri wani nau'i ne na haƙuri akwai kuma asabar wa anil manhiyat ko anil ma'asi mutum ya yi haƙuri ya bar saɓan Allah ya danna zuciyarsa ya haƙurƙurtar da ita daga aikata saɓan Allah kada ya yi shirka kada ya yi riya kada ya yi zambo kada ya cuci wani ya yi ƙoƙari ya danna zuciyarsa kada ya ba ta abin da take so na saɓon Allah waɗannan ɓangarori guda biyu a kan sani malam yake tattaunawa tare da kawo hujjojin kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin malamai biyu waɗanda suke ganin cewa bin umarnin Allah shi ne sama shine a gaba haƙuri akan bin umarnin Allah shine gaba sun kawo cewa shi bin umarni wato ya kawo abin nan kaso na farko waɗanda suke cewa barin abin da Allah ya hana tarkul manhiyat mutum ya bar abin da Allah ya hana shine sama shine a gaba da aikata abin da ya umarni da shi suka ce saboda mutum ya bar abin da Allah ya hana ya danna zuciyarsa ya hana ta abin da take so ya fi wahala akan ya aikata abin da aka umarce shi saboda yawancin abubuwan da aka yi umarni a yi su abubuwa ne da zuciya take so mahbubatun nafs wa mahbubatun lin nafs amma abubuwan da aka ce a bari to zaka samu tankwashe zuciya akan nan abu ne mai wahala kwarai da gaske saboda haka suka ba da hujja da cewa daga cikin irin hujjojin da suka bayar suna cewa Allah subhanahu wata'ala ya toshe duka wata hanya ta aikata wato shari'a ta toshe duka wata hanya ta aikata haramun ko aikata abin da Allah ya hana amma shi umarni an ce ka yi shi bakin gwargwado ce idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum anhu fajtanibuhu idan na umarce ku da abu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo da shi daidai gwargwadon ikon ku amma idan na hana ku abu to ku nisance shi suka ce to kaga jadabin hani annabi ya ce a nisanta gaba daya bai ba da wata kofa ba amma wajen umarni sai ya ce ku zo da shi gwargwadon ikon ku sannan daga cikin irin abin da suka yi hujja da shi shine maganar al-hudud wato haddi haddi na wasu laifuffuka suka ce abinda aka sanya wa haddi shine ayyukan da aka hana aikata su hukumar haddi zaka ga duka akan aikata abubuwa ne da aka hana tun yayi zina ai masa haddi da bulala kuma a jefe shi in ya taba aure ko kuma ainihin yayi ma wani kazafi ya masa bulala ko yayi sata a yanke masa hannu wadannan duk hudud ne to kuma duk an shar'anta su ne akan aikata abin da aka haramta ba akan barin abin da aka wajabta ba ce to wannan yana nuna maka bangaren hani ya fi ƙarfi haƙuri akan barin abin da Allah ya hana yana gaba da haƙuri akan bin umarnin Allah to wani wani bangare ne na hujjojin waɗancan wanda su ne karatun da ya gabata sai malin ya ce wa ƙalar ta'ifatun ukura بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر على على كما تزم عن المحظور با على المحظور با كما تزم عن با على با بل الصبر على فعل المأمور أفضل وأجل من الصبر عن المحظور وأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور والصبر على أحب الأمرين إليه أفضل وأعلى وبيان ذلك من وجوه ونبنغري نما لمي سكتي حقولي أكن أيكة أبن ألا يأمرني أيكة شيء أفضل يا في فللا وأجل يا في جرمة من الصبر عن المحظور أكن حقولي قبل أبن أكهرمته wanda fi'ilal ma'muri ahabbu ila Allah suka ce mutun ya aikata abinda aka umarce shi ahabbu ila Allah yafi soyuwa a gurin Allah yafi soyuwa a gurin Allah min tarkil mahzuri akan barin abinda aka hana wa anna fi'ilal ma'muri ahabbu ila Allah min tarkil mahzuri aikata abinda Allah ya umarni da shi ya fi soyuwa a gurin Allah sama da barin abin da Allah ya ce a bari wasabru ala ahabbil amrayn ilayhi don haka mutum yayi hakuri akan abin da Allah ya fi so afdalu wa a'la ya fi falala ya fi daukaka wa bayanu zalika min wujuh yace bayanin wannan zai zo ta fuskoki daban-daban ibn al-qayyim a wannan littafi uddatu sabirin ya ambaci fuskoki 20 wanda yake nuna maka ya fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi cewa fi'ilul ma'muri ahabbu ila Allah ko as-sabru ala fi'l al-ma'mur ahabbu ila Allah min as-sabri 'ala al-ma'zur to ya hakuri wajen aikata umarnin da Allah ya bashi ya fi soyuwa a gurin Allah sama da barin abin da aka hana dukkanin su ababen soyuwa ne a gurin Allah Allah yana son ka aikata abin da ya umarce shi yana son ka bar abin da ya hana ka amma wanne ya fi so suka ce ka aikata umarni shi ke gaba da barin abin da aka hana to a nan littafin uddatus sabirin ya kawo fuskoki ashirin a yayin da littafin alfawa'id ya kawo hujjoji ko fuskoki ashirin da uku wanda a duka ya fi karkata zuwa ga wannan ra'ayi to menene waɗannan fuskoki yace ahaduha ɗaya daga cikin waɗannan fuskoki anna fi'lal ma'muri maqsudun li dhatihi wa huwa mashru'un shar'a al-maqasid shi aikata abinda aka yi umarni da shi abu ne wanda yake maqsudun li dhatihi abin nufi ne da zatinsa abin da yake nufi shi wannan abin aka nufa naka aikata sallah maqsudatun li zatiha an ce kai sallah dan sallar ake so an ce kai azumi dan azumin ake so an ce kai zakka dan zakkar ake bukata saboda ka an shar'anta ta ne shar'anta wanda ake yi wa abin da yake manufa saboda ka manufa ce ta ubangiji ayi sallah manufarsa ayi azumi ayi zakka ayi hajji ayi gaskiya ayi amana a rike alkawari waɗannan duk maqasid ne abubuwa ne da shari'a take nufin su kai tsaye fa inna ma'rifatallahi domin sanin Allah wanda yana daga cikin janibin umarni sanin Allah wa tauhidahu da kadaita Allah wa ubudiyatahu wahdahu da bautawa Allah shi kadai wal inabata ilaihi da maida al'amari zuwa gare shi wat tawakkulu alaihi da dogaro a kansa wa ikhlasal amali lahu da tsarkake ayyuka gare shi wa mahabbatahu da sansa war rida bihi da yarda da Allah wal qiyama fi khidmatihi da tsayuwa cikin hidimar Allah huwa al ghayatu allati khuliqa laha al khalq wannan manufa ce da ta sa Allah ya halitta saboda ita manufa ce da Allah ya halitta saboda ita wa thabata biha al amru umarni ya tabbata da ita wa zalika amrun maqsudun li nafsihi kaga wannan al'amari ne wanda yake abin nufi don karan kansa don shi kansa ba don wani abu daban ba yace waɗannan duka manya-manyan ibadu ne da Allah ya umarni da su ya umarni da kasan Allah da fa'alam annahu la ilaha illa Allah umarni ne kasan Allah umarni ne ka kadaita Allah ka bauta masa shi kadai umarni ne ka mayar da al'amarinka zuwa ga Allah wa anibu ila rabbikum ku mayar da al'amarinku zuwa ga ubangiji dogaro gare shi umarni ne na mai zaman kansa ubangiji yayi na ka dogara gare shi fa alaihi fatawakkalu in kuntum in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah shi kadai in ku mu'minai ne haka nan tsarkake Allah cikin ayyukan da kake yi ka yi su don Allah kada ka yi su don wani shi ne ikhlas shi ma umarni ne mai cin gashin kansa mai zaman kansa o ma umiru illa li abdullah mukhlisi da lahuddin haka nan mahabbatahu ka so Allah haka nan ka yarda da Allah haka nan ka tsaya wajen yi wa Allah hidima duka waɗannan abubuwa ne da Allah ya umarni da su a karan kansu ba don wasu dalilai daban ba walmanhiyatu su kuma abubuwan da aka hana innama nuhiya anha li'annaha saddatun an zalika an hana su ne domin zasu zasu kare mutun zasu kange mutun zasu kautar da mutun daga waɗancan abubuwan an hana abubuwan da aka hana saboda zasu shiga tsakanin bawa da aikata waɗancan abubuwan saboda haka kaga su an hana su ne hurrimat tahrimal wasa'il saboda in kai amfani da su ko kai abin da to wannan abin da zaka yi zai hana ka zai hana ka samun waɗancan abubuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala da ya haramta giya da caca da bautar gumaka da da da da da, da abin nan a yin yin rantsuwa ko ko ko abin nan abin nan al-ansa wal azdab wanda ake ake gwada sa'a da su ko ake neman sa'a da su kibauna na neman sa'a da Allah ya hana su إنما يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سيأتي إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون التي إنما الخمر والميسر إنما الخمر كوي جيا والميسر دتاتا والأنصاب دغماكا والأزلام دكبو نيمان ساعة رجس من عمل الشيطان كزنتا ce daga aikin shedan fajtanibuhu dan haka ku nisance shi la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha shidan kawai yana son ne ya jefa kiyayya da gaba a tsakaninku gaba da kiyayya a tsakaninku fil khamri wal maisiri cikin sha'anin giya da caca wa yasuddakum an zikrillahi kuma ya hana ku ambatan Allah wa anis salati ya hana ku yin sallah da Allah ya umarni da ita fa hal antum muntahun to shin kun kun kun hanu kaga anan ubangiji subhanahu wataala sai bayyana cewa ya haramta giya ya haramta caca ya haramta abubuwan da ya ambata a wannan ayar saboda me saboda shedan yana amfani da waɗannan abubuwan ya jefa kiyayya da gaba da fitintunu da rigingimu a tsakaninku yana amfani da waɗannan abubuwan da Allah ya hana domin ya hana ku sallah ya hana ku ambatan Allah saboda haka kaga ashe abubuwan da aka hana an hana an hana yin su saboda za su hana tabbatar da wani abu wanda Allah yake so Allah yana son adalci zalunci kuma yana karkange yana hana tabbatar da adalci sai aka haramta aka haramta zalunci aka haramta sata aka haramta cin amana duka waɗannan suna kore abinda yake abinda yake umarni ne na ubangiji subhanahu wataala kuma abinda yake so haka nan duka wani abu da Allah ya hana zaka ga an hana yin sane saboda zai hana a cimma wata bukata cikin waɗancan abubuwa da aka yi umarni da su zaka suka ce kaga waɗancan makasidu ne abubuwa ne da su aka nufa kai tsaye waɗannan kuma wasa'ilu ne su almanhiyat wasa'il ne wato an hana ne saboda wani dalili shine ce والمنهيات إنما نهي عنها لأنها صادة عن ذلك domin suna kanya mutum su kautar da shi daga waɗancan abubuwan da aka yi umarni da su au shaghilatun anhu ko su shagaltar da shi su ɗauki hankalinsa au mu'awwiqatan au mu'awwiqatun au mufawwitatun likamalihi ko su hana a cimma kamalinsa wato kamalar wannan abu ko kuma ma su sa a rasa kamalar gaba ɗaya a kasa isa ga kamalar ko kuma a rasa ta gaba ɗaya ce to wannan shi yasa aka hana ولذلك كانت درجاتها في النهي بحسب صدها عن المأمور وتعويقها عنه وتفويتها لكماله shi yasa abubuwan da aka hana suke mataki mataki wargwadon yadda abin da aka hana yake kange mutum daga samun abin da aka yi umarni ko isa ga abin da aka yi umarni wargwadon irin yadda yake kange shi yake hana shi yake raunana shi gwargwadon irin hanin da aka yi saka wani aka yi hani mai tsanani don yin shi zai kai ga shirka kamar irin siriya wato yi don wani Allah ko don aji wani kuma aka yi hani hani na haramci aka sanya ukuba kuma idan ka aikata shi kamar irin su zina su sata su ƙazafi aka sa hadda wata uquba da ta biyo baya wani kuma aka haramta aka ce yana daga cikin kaba'ir idan mutum yayi shi yayi babban laifi wani kuma aka hana aka kira shi sagair wato ya zama na hawa hawa hawa gwargwadon irin illar da za ta yi wa abin da aka yi umarni da shi gwargwadon hannun da aka yi ma wannan abu to kaga ashe duk buƙatar shine al-ma'murat sune a gaba so kuma almanhiyat saboda za su kawo ma'amurat matsala shi yasa aka hana su sauraka kaga ashe haƙuri akan aikata umarni yana gaba da abin da ya shafi barin abin da Allah ya hana fahiya maqsudatun li ghayriha dan haka su abubuwan da aka hana duka an hana su ne saboda wasu dalilai saboda wasu wal ma'muru maqsudun li nafsihi amma shi abin da aka yi umarni da shi an yi umarni da shi ne dan shi karan kansa dan zatinsa shi wannan abu falau lam yasudda al-khamru wal maisiru an dhikrillah da a ce giya da caca ba za su hana ambatan Allah ba wa anis salati ba za su hana sallah ba wa anit tawaddi wat tahabbi allazi wada'ahu Allah baina ibadihi ba za su hana kauna da soyayyar da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsakanin bayinsa ba lama harramahu da Allah bai haramta giya ba da Allah bai haramta caca ba saboda haka an haramta su ne saboda za su hana mutane ambatan Allah za su hana su zikiri za su hana su sallah za su hana su zaman lafiya a tsakaninsu da ƙaunar juna kaga kenan an hana su saboda wasu abubuwa daban to wannan abubuwan da aka ce saboda su ne aka hana giya da caca suna gaba su ne a gaba akan ita hanin giya din da hanin caca din وكذلك لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله ويعبد هو يعبد ويحمد ويمجد ويسلى له ويسجد لما حرمه هكذا لو لم يحل بين العبد وبين عقله الذي به يعرف الله هو الذي به يعرف الله الذي به يعرف الله بعد جيه za ta shiga tsakanin bawa da hankalinsa ba za ta raba bawa da hankalinsa ba wanda da hankalin nan ne ake sanin Allah wa yu'badu ake bautar Allah wa yuhmadu ake yi wa Allah godiya wa yumajjadu da hankalin nan ake yi wa Allah kirari ake girmama shi wa yusalla lahu ake yi masa sallah wa yusjadu wa yusjadu ake masa sujjada da ma harramahu da Allah bai haramta giya ba ba don giya tana raba mutum da hankalinsa ba wanda da hankalin da zai san wani ne Allah ya bauta masa ya yi masa sujjada ya yi masa godiya ya yi masa kabbara ya yi sallah ba don wannan ba da ba za haramta giya ba ashe kaga waɗannan abubuwan su ne gaba ita giya an haramta ta ne saboda wani dalili وكذلك سائر ما حرمه إنما حرمه لأنه يسد عما يحبه ويرضاه هكذا duka sauran abubuwan da Allah ya haramta Allah ya haramta su ne saboda suna kanja mutum suna hana mutum isa ga abin da Allah yake so kuma yarda da shi wa yahulu bainal abdi wa bain ikmalihi ko yake shiga tsakanin bawa ya hana shi cika wannan abin da Allah yake so to wanda ita ce fuska ta farko da yasa waɗannan malamai suka ce al-ma'muru fi'lul ma'muri afdalu min tarkil manhi aikata abinda aka umarni na gaba da abinda da barin abinda aka hana saboda shi wannan umarni an yi shi ne ga abin lizatihi shi kuma hani an yi shi ne an yi hanin ne li gairihi saboda zai hana kaiwa ga wancan na farko kaga wancan na farko shine gaba asani ce fuska ta biyu أن المأمورات متعلقة بمعرفة الله وتوحيده وعبادته وشكره ومحبته والتوكل عليه والإنابة إليه المأمورات أبو بدأك أمرني نسو دكان سنة ألاقة سنة ألاقة da sanin Allah da kadaita Allah da bautar Allah da godewa Allah da san Allah da dogaro ga Allah da mai da al'amari ga Allah dukkanin abin da Allah ya umarni da shi za ka ga yana da alaƙa da Ubangiji kai tsaye yana da alaƙa da zatin Allah ko sifar Allah ko aikin Ubangiji fa muta'allaquha zatun rabbi ta'ala wa asma'uhu wa sifatuhu waɗannan abubuwa da Allah ya umarni da su dukkaninsu alaƙarsu alaƙa ce da zatin Ubangiji kai tsaye ko sunayen Allah kai tsaye ko sifofin Ubangiji kai tsaye wa muta'allaqul manhiyati su kuma abinda aka hana alaƙarsu tana tattare da zawatul ashiya'il manhiya anha su karan kansu abubuwan da aka hana an hana shan giya saboda ita giya ce tana hana kaza an hana abin nan an hana caca saboda cacan nan ita kaza ce tana hana kaza zaka samu cewa saboda ita zatin abin aka hana ta amma shi su duka abin da aka yi umarni zaka cewa saboda zatin ubangiji ne ko sifarsa tauhidi kadaita Allah zikiri ambatan Allah sallah girmama ubangiji subhanahu wata'ala da neman kusanci zuwa gare shi at-tawakkul dogaro dogaro ga Allah al-inaba mai da al'amari ga Allah kowane abu daga cikin abubuwan da Allah ya umarni da shi zaka alakar sar ga Allah ne ko da sunan Allah ko da sifar Allah amma abubuwan da aka hana alaƙa su da abin da aka hana din ne shi karan kansa ya ce walfarƙu min a'azabi ma ya kun bambanci tsakanin wannan da wannan bambanci ne ba ƙanƙani ba bambanci ne wanda yake ba ƙanƙani ba abin da aka hana alaƙarsa da zatul ashiya ilmanhiya na abin da aka yi umarni da shi alaƙarsa da Allah shi karan kansa ko sifarsa kaga bambancin da ke tsakaninsu tazara ce ba kankanuwa ba to wannan yasa suka ce fi'lul ma'muri a'la wa afdalu min tarkil manhi wajhi na uku anna daruratal 'abdi wa hajatahu ila fi'lil ma'muri a'zamu min daruratihi ila tarkil mahdhuri buƙatar bawa larurarsa da buƙatarsa zuwa ga aikata umarni ta fi girma sama da larurarsa da bukatarsa zuwa ga barin abin da aka hana larurarsa bukatarsa zuwa ga ya aikata umarnin da aka yi ta fi tsanani a kan larurarsa zuwa ga barin abin da aka hana zuciya an yi umarce ta da ta kaɗaita Allah saboda tsananin bukatar bawa zuwa ga kudurce takar Allah idan bawa ya zanto a zuciyarsa akwai wasu abubuwa daban da yake kudurce cewa su alloli ne to ba zai taba samun nutsuwa ba abinda zai samarwa da bawa nutsuwa ya ji cewa abin bauta sa ɗaya ne ba da yawa ba ne akwai na sharri akwai na alheri akwai na ruwa akwai na iska akwai na tsirrai akwai na zaman lafiya akwai na yaƙe-yaƙe to kullum hankalinsa a rabe yake wa zai ji wa zai kokarin ya yardar wa zai nemi kusanci da shi amma ya ji cewa abin bautansa guda ɗaya ne shi yake masa komai shi yake kare shi daga komai wannan bukata ce ta zuciya kuma wannan bukata ita ce za ta sa ɗan adam ya ci gaba da zama ɗan adam da tsantsaye mai fasali yayin da tarkil manhi barin abin da aka hana shi ma bukata ce amma akwai sanda zai iya za a iya halatta masa shi halatta masa shi saboda wata larurar da yake ciki kamar yadda za a halatta masa ya ci mushe in ya shiga cikin matsuwa ko kuma an masa barazanar kisa idan bai faɗi kalmar kafirci ba kalmar shirka sai ya faɗa wa ƙalbuhu mutma'innun bil iman kaga anan ya aikata abin da aka hana shi amma zuciyar shi tana cike da imani tana da tsare imani sauraka ba ta yadda za a yi kuma a halatta masa har zuci ya ji cewa akwai wani abin bauta ba Allah ba a halatta masa wannan har a zuci ba zai yi ba don buƙatar sa'adan tana da tsanani komawa ga Allah subhanahu wataala zai yi kuma Allah zai tambaye shi shi da suka ce anna darurata al-abd wa hajatahu ila fi'l al-ma'mur a'zamu min darurati ila tarki al-mahzur fa innahu laysa ila shay'in adarra wa ahwaja wa ashadda faqatan minhu ila ma'rifati rabbih babu abinda bawa yake da tsananin larurar bukatarsa ko tsananin bukatarsa tsananin talaucin wato tsananin bukatar ya san wannan abu kamar sanin Allah da kadaita Allah da bautar Allah da tsantsanta bauta gare shi da kadaita shi da bauta babu bukatar da ta kai wannan saboda wannan ne bawa zai samu nutsuwa da wanda ne bawa zai samu saiti amma idan ya kasance bawa zuciyarsa babu sanin Allah a cikinta babu kadaita Allah a cikinta babu mai da al'amari ga Allah to wannan bawa a hargitse yake ba za ka taɓa samun shi da nutsuwa ba alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub in ba da ambatan Allah ba da tuna Allah da sa Allah rai babu inda zuciya za ta samu nutsuwa wa daruratu ila zalika a'zamu min darurati ila nafsihi wa nafsihi wa hayatihi buƙatarsa zuwa ga waɗannan abubuwa da aka ambata sanin Allah kadaita Allah ikhlasi san Allah biyayya ga Allah buƙatarsa zuwa ga waɗannan abubuwa tafi girma sama da buƙatar da yake da ita zuwa ga numfashinsa ko shi karan kansa ko rayuwarsa duka shi yasa ɗan adam zai iya sadaukar da rayuwarsa mumini zai iya sadaukar da rayuwarsa don ya kare addininsa zai iya ba da komai da ya mallaka komai da ya mallaka akan ya kare soyayyarsa ga Allah da manzansa zan Allah da ya zana waɗannan abubuwa guda takwas suratul tauba ce waɗannan abubuwa habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu saboda muminin kwarai ba zai taba yadda waɗannan abubuwa su shige gaba su shige gabansa ba ya manta da bautar Allah ko san Allah ko san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa a'zam min daruratihi ila ghidha'ihi alladhi bihi qiwamu badanihi kai waɗannan abubuwa buƙatuwarsa zuwa gare su wato bautar Allah da sanin Allah da san Allah da yi don Allah buƙatuwar ɗan adam zuwa ga waɗannan abubuwa ta fi tsanani sama da buƙatuwarsa zuwa ga abincin da zai ci wanda da shi ne dai gangan jikinsa za ta tsaya ya ci gaba da rayuwa in babu abinci zai rasa ransa to buƙatarsa zuwa ga sanin Allah ta fi buƙatarsa zuwa ga cin abinci da abin da zai kai cikinsa بل هذا لقلب بل هذا لقلبه وروحه كالحياه والغذاء لبدنه sanin Allah da bautar Allah da san Allah wato abinci ne na zuciyarsa shine abincin zuciyarsa da wanda ne zuciyarsa za ta ci gaba da zama da ranta idan ta rasa wannan to matacciyar zuciya ce ta mutu burus ba ta taba yi masa amfani ba kamar yadda ci da sha yake sa mutum ya ci gaba da rayuwa jikinsa kuma ya ci gaba da zama lafiya to haka nan bautar Allah ambatan Allah da sanin Allah da san Allah yake sa zuciyar bawa ta ci gaba da rayuwa wa huwa inma huwa insanu bi ruhihi wa qalbihi la bi badanihi wa qalbihi mutum mutum ne da zuciyarsa da ruhinsa da zuciyarsa yake mutum ba da gangan jikinsa ba gangan jikin mutum ba ita ce mutum ba ruhinsa da zuciyarsa isu ne mutum shi yasa da zarar mutum ruhin ya fita shi kenan amma dai da kiran shi da sunansa sai dai gawa ku matso da gawan nan ku kawo gawan nan an kawo gawan nan an yi sallar gawan nan kaza sai dai shi kenan ya koma gawa ga dai gangan jikin nan sarai ga ta nan lafiya lau a zahiri amma da yake babu ruhi shi kira ya tashi daga al'insan ya tashi daga mutum ƙoƙari za a yi a rabu da shi masoyansa su za su ɗauke shi je su kai shi kushewa a abin da shi su da kansu za su yi rami su da kansu za su rufe shi su tafi su ba shi saboda yanzu ba shi ba ne ruhin nan da wannan zuciyar da yake rayuwa da ita ita ce daman shi shine ce ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi atatlubu ar-ribha fima fihi khusran ijhad li nafsika fastakmil fada'ilaha fa anta bin nafsi la bil jismi insan wa nawaqir abu al-fath al-busti shi yake fada yake cewa ya khadimal jismi ya mai hidimtawa jikinsa gangan jiki baka da aikin yi sai neman abin da zaka tara ka ci ka sha ka koshi kwanta ka yi bacci a jima ka shiga fafutukan neman na gobe ka ba ka da wani abin yi sai yadda za ka gina gangar jikinka kana taiwa jikinka hidima kam kam tashqa bi khidmatihi har yaushe zaka zauna kai ta wahala wajen yi ma wannan jiki hidima haka kamanta da ruhinka kamanta da zuciyarka atatlubu ar-ribha fi ma fihi khusranu zakana neman riba cikin abin da ke tattare da asara yanzu kana tattare da shi kuna tare da shi da an ce an cire maka ruhinka ba rai shikenan fa ba yana da wani amfani ijhal li nafsika ita kokari domin ka raya zuciyarka fastakmil fada'ilaha ka cika abin da yake mai daraja mai falala ga zuciyarka ka ba zuciyarka ilimi ka ba zuciyarka sanin Allah ka sanar da ita tauhidi ka sanar da ita girman Allah ka riƙa raya ta da ambatan Allah koyaushe ka yi abin da zuciyarka za ta zama da ranta wannan shi ne za ka ci ribarsa gaba amma ba gina gangan jikinka ba fa'anta bin nafsi labil jismi insani kai kana matsayin mutum ne da zuciyar nan taka kake mutum ba da gangan jikinka ba gangan jiki za ka zo ka batta amma wannan zuciyar abinda ka zuba a cikinta shine zai amfane ka a gurin Allah yau malayin fa'umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da dukiya da ‘ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah da zuciyar da take lafiyayya lafiyayya zuciya zuciyar da take cike da sanin Allah da sanin girman Allah da kadaita Allah da bautar Allah da ambatan Allah da san Allah da san addinin Allah to wanda ita ce zuciyar da za ta kubutar da bawa to yi kokari ka giraya wannan zuciyar ka cika mata duk abin da take bukata na falala ba ka rayuwa cikin gina gangan jiki gobe kuma ka mutu tsutsa ta sharba wanda a yau tunanin da aka wa mutane kenan tunanin da aka dura musu kawai ya za su gina rayuwarsu ta duniya amma banda lahira wanda nasu man yaqul rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq duniya kawai yake roko duk inda kaga faɗi tashinsa da zirga-zirgarsa da hawa da gangararsa yana yi ne kawai ta saboda ta duniyar ma ba don lahira ba zai iya tashi da sassafe fita je kasuwa ko je gurin aiki ta neman kuɗi ta safe har dare ya zo ya dawo ya kwanta safiya na iya kuma fita aikin kenan ba shi da lokacin da zai zauna masallaci ya ɗau ƙur'ani ya karanta ko a karanta a fassara ya ji baya da wannan lokacin in ka tambaye shi ce baka wallahi abubuwa sun yawa kwanakin na abubuwa sun min yawa baya da lokaci irin wannan lokacin da kuke bawa zukatanku ku zo ku ji abinda Allah ya ce manzo Allah ya ce abinda wani yana nan sai ya shekara bai zauna guri guda da ake karatun alkur'ani ko ake tafsiri ko ake hadisi ko ake karanta littafin ilimi baya da alaka baya da lokacin wannan ka tambaye shi ce maka abubuwa ba na zama yanzu wallahi ba na zama tafiye-tafiye nake wa kake wa tafiye-tafiye wannan gangan jikin dai ita ce ya ce ya sha ya yi sutura ya hau abin hawa ya gina gida shi kenan fa'anta bin nafsi labil jismi insanu kai mutum ne amma da zuciyar kake mutum ba da gangan jiki ba in gangan jiki ne ka kai sa'adawa da sabudu ba hal tara lahum min baqiya akwai su yanzu ko da zai ce ya je garin sabudawa ko ya ga hoton wani ba sabude ko hoton su babu sai dai labarin su sai da kai ce wa tarkul manhi inna ma shuri'a lahu tahsilan li hadha al-amr alladhi huwa adarru shay'in wa ahwajuhu wa afqaruhu ilayh an ce ka bar abin da aka hana barin abin da aka hana an shar'anta shi ne kawai domin a samar da wannan abin da aka yi umarni da shi saboda kai ya kawo wa umarnin da aka yi matsala sai ce to ka ayi kaza ka ayi kaza dan zai kawo abu kaza matsala wanda baka ce ana tab an yi umarni da adalci da la ya amurkum eh bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi wa yanha 'anil fahsha'i wal baghi wal munkari wal baghi aidukum la'allakum tadhakkarun sauraka ubangiji ya umarni da al'adlu ya umarni da al'ihsan saboda duk abin da zai kishiyanci waɗannan abun sai a hana shi a hana zalunci a hana cuta a hana a hana sata a hana cin amana don waɗannan abubuwan duka za su kawo matsala ga wannan umarnin kaga ashe umarnin shine shine akan gaba za mu tsaya a nan bayan kiran sallah insha Allah za mu ci gaba